بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى ولهذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أزواجهم أشباههم ونظراؤهم وقال تعالى وإذا النفوس زوجت فقلنا كل شكل إلى شكله وجعل معه قرينا وزوجا البر مع البر والفاجر مع الفاجر والمقصود أن من أحب شيئا سوى الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد وإن فقد فإنه إن فقده عذب بفواته وتعلم على قدر تعلق قلبه به وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعاف أضعاف ما في حصوله له من اللذة فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو لاشتياق فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في, في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه إلا ذكر الله وما والاه فذكر الله جميع أنواع طاعته فكل من كان في طاعته فهو ذاكره وإن لم يتحرك لسانه بالذكر وكل من والاه الله فقد أحبه وقربه فاللعنة لا تنال ذلك بوجه وهي نائلة كل ما عداه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا ألم الأكتين ليك آل يسري هدورم أولا سافيات لهدي شاترا قوة ربيع الآخر a shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine bakwai ga watan daya a shekara ta 2018 a lissafin miladiya don ci gaba da darussanmu na littafin ighafatul lahfan fi masayid shaitan wanda za mu tashi yau a darasinmu na arba'in da ɗaya insha Allahu ta'ala a babi na shida kuma a fuska ta shida da malam ibn qayyim ke mana bayani akan asalin dai babu mun sani shine ke mana magana akan cewa babu cin nasara babu jin daɗi babu farin ciki babu kwanciyar hankali babu gyaruwar zuciya sai idan zuciya ta riƙi mahalicinta Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin abin bauta shi ne take so shi take dogaro gare shi shi take wato taƙawa shi take kuma wato dukan abin da yake na ibada shi kaɗai za ta yi wa ƙarƙashin haka shi ne bayyana mana abin da ya shafi cewa duk wani mutum ko duk wata zuciya da ta riƙi wani wanda ba Allah ba take son sa to haƙiƙa sai Allah ya azabtar da ita ta sha wahalar wannan ƙaunar da take wani Allah duk abin da mutum ya yi inda ya so wani wanda ba Allah ba ba kuma ta hanyar Allah ɗin ba to tare za a tashe su ran ƙiyama ƙarƙashin nan ne za mu tashi inda ke cewa fal muhibbu ma'a mahbubihi dunyan wa ukhra haka ne ko don haka fal muhibbu shi masoyi mai son wani ma'a mahbubihi yana tare da abin da yake so duniyan wa ukra a nan duniya haka a lahira a duniya shi ya zaɓa ya zama abokinsa wanda zai yi koyi da shi a rayuwa a wurinsa zai ɗauki shawara shi ne fi kowa wajen zana masa abin da zai bi to a lahira haka Allah zai tara su tare inda wancan ɗin yake shi ma wannan nan za a kai shi ولهذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق don haka Allah maɗaukaki zai gaya wa halitta ran kiyama alaysa adlan minni ainihin ne ko? yawwa alaysa adlan minni an uwalliya kulla rajulin minkum ma kana yatawalla fi darid dunya ashe ba adalci bane daga gare ni in ji Allah maɗaukaki ashe ban yi adalci ba idan kowanne mutum daga cikinku na jibinta masa wanda ya kasance yana jibinta a gidan duniya mana ai ban cuce ka ba in na haɗa ka da mutumin banza saboda tare kuke a duniya kamar abu da Allah zai gaya mutane kenan mana idan kuma ka haɗa mutum da mutumin kirki wanda dama suna tare shi ma ba a cuce shi wa ko ba a yi masa abin da yake ba adalci ba tsakaninsa da ɗan uwansa idan su biyu wannan ya bi wannan wannan ya bi wannan to kowa da dan uwansa za a hada shi wannan kuma ba zalunci bane to Allah madauki zai tambayi bayinsa akan wannan wannan hadisi at-tabarani ya rawaito fil awsat in kun duba da can kasa gane yayi magana akan min hadisi abi musa al-ash'ari kenan radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharu an-nasu yawmal qiyamah za a tara mutane ran kiyama fa yunadi munadin sai mai shela yayi shela alaysa adlan minni ma'ana sai a ji sauti sai a ji magana Allah na cewa ashe ba adalci bane daga gare ni an uwalli ya kulla qaumi shin ba adalci bane gare ni in jibinta wa kowanne mutane ma kanu ya'budun abinda suka kasance suna bautawa wannan shine lafazin da yazo da shi alhadith har zuwa ƙarshen hadisi malam haisami a cikin مجمع الزوائد يا شي رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه فرات بن السائب وهو ضعيف هناك حديث دي ينا لوني بتبتبا آه إلا دي معنى التاسة تنا تاردا عدل في الله معنى التاسة تنا تاردا كودا بإنجنت سندا با آه وجمع أنا daidai yake babu abin da ya shafe shi illa dai kar a rika dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da bai tabbata ba wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadithin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce al-mar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so shi ma ka iya kara masa wancan ma'anar cewa duniyan wa ukhra wanda kasance yana so a duniya to haka nan Allah madauki a lahira haka zai hada su kuma sannan waɗannan ayoyi duk sun nuna ma'anar waccan magana ɗin wancan hadisi ko bai inganta ba wannan ayoyi da zamu ji da kuma wannan hadisin duk sun tabbatar da shi قال ت- وقال تعالى الله مدوكينا cewa ويوم يعض الظالم على يديه katina kuma ranar da azzalimi malamai suna fassara wannan azzalimi ko a ce ana nufin almushrik wasu kuma su ce ahsan a bar shi umuman tunda abinda aka yi a ciki din bai shafi iya abinda ya shafi shirka ba shi ita kadai kowanne zalunci zai iya shigowa ciki بل حتى الذي ظلم نفسه يمكن أن يقول هذا ranar da Allah maɗauki yake ba mu labarin sha a ranar da azzalimi ya abdu ala yadaihi zai gatse hannunsa ma'ana yatsansa saboda damuwa da baƙin ciki da nadama da za ta yi masa yawa ya ƙulu ya ce ya laita ne kai cuna ma'ana ina ma a ce ittakhadtu ma'ar rasuli sabila na riki hanyar da zan tsira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya zo da ar-rasul manzon ya sama ne suke cewa in an fassara shi da umumi kowanne zamani wannan zai shiga kowanne mutum a kowanne zamanin da bai bi manzansa ba zai faɗi wannan in kuma a wannan zamani ne to ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma na riƙi hanya ta tsira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wailata kai shona laitani ina ma dai a ce lam attakhid fulanan khalila ban riƙiwa ne a matsayin masoyi ba laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani haƙiƙa wannan wanan ya batar da ni daga ambato daga qur'ani daga shiriya daga ibadar Allah zuwa ga ibadarsa shi ko ibadar wani irinsa ba da izja'ani bayan ko wannan ambato ya zo mini bayan qur'ani ya zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wa kana shaytanu lil insani khadula shi ko shaydan dama ya kasance wannan magana ta Allah ce yawa magana wancan ta kare ba da izja'ani shine Allah yake cewa wa kana shaytanu lil insani khadula dama shaydan ya kasance mai yawan tabarwa ne mai yawan kin taimako da barin taimakon dan adam ne nan ce alkhidlan ma'anarsa shine a barka a ki taimakonka kana cikin buƙatar taimako a rabu da kai shine khidlan to dan shaydan mai yawan aikata haka ne dangane da dan adam wannan aya akwai darussa da dama a cikinta na farko tana nuna kamar da malam ibnu qayyim ya ambata anan cewa duk ɗan adam zai nadama a kan ƙauna da soyayyar wanda ba Allah ba don ƙiyama sai ya yi nadama sai ya gatsa harshe duk wani mutum da kake son shi son da ba na Allah ba to ran ƙiyama za ka yi nadama in har ya kai ka zuwa ga wata hanyar da ba daidai ba ko shi ka bautawa ko wani daban ka bautawa ta hanyarsa shi ya ɗora ka akan wannan hanya ya rabu da ko in ce ya raba ka da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai an yi wannan wannan ayar ta isa mana darasi akan mutum ya kiyaye duk wata hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba wallahi wa kansa qiyamul layli a yanzu tun a duniya tun yana da rai ya batta ya rabu da ita da hanyar wani da hanyar wani da hanyar wance da hanyar wance a rabu da su gaba ɗayansu in kana son tsiraren kiyama ran kiyama za a gatsa yatsa za a yi nadama za a yi kuka za a ce a dawo duniya kuma babu dawowa duniya duk mutumin da ka bi hanyarsa kuma ba manzan Allah ba ne shi wannan mutumin kuma ya ɓatar da kai ka rabu da ta Allah duk mutumin da ba ɗora ka zai a hanyar Allah ba kuma ka bi shi akan wata hanyar daban ba ta Allah ba ba ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to sai an yi wannan nadamar kuma sai ka ce ina ma ban buwa ne ba ina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nabi kuma sai ka faɗi cewa wancan wannan lalle ya batar da kai abu biyu ne Allah madaukaki ya haɗa mu da shi ko in ce ya umarci bayinsa magana da'a a yi ta ga Allah a yi ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ga Allah da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibada kuwa ta Allah ce shi kadai banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku gani Allah subhanahu wataala yadda yake gaya mana wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah ويتقه فأولئك هم الفائزون kun lura da abin da Allah ke nufi a wannan ayat da ya tashi magana akan da'a sai ya hada Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam wa man yuti'i Allah wa rasulahu duk wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah sai ce wa yakhsha Allah ya ji tsoro bai ce wa yakhshahuma wa yattaqihima ba bai faɗi haka ba wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa'ula'ika humul fa'izu don haka duk abin da za ka yi ɗa'a dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka wajibta mana kai da'a ku ga saboda muhimmancin da'a ta sani aka shigo da shi anan dama akwai ayoyi da dama da suka faɗi ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum to duk mutumin da zaka bi shi to ya zama zai hada ka ne da Allah zai hada ka ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba wannan hanyar bace to zaka yi nadama akan bin ran kiyama kuma za a haɗa ku da shi inda ya shiga nan za a jefa ka za ka ya ɗan adam ka ji tsoron Allah kar ka zo kai nadamar abinda mushrikai za su yi nadamar taron kiyama irin wannan dai kuma su yi addu'a ta tsinuwa su zo suna cewa rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana fa'atihim ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة wannan abin sai an yi shi amma idan mutum ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai shiga cikin wannan halin ba da ka karka damu yanzu kun ga kullum abin da ake cewa dama bin manya bin shugabanni bin jagorori in ka bi su ka rabu da manzon Allah sallallahu saboda ganin su ne waɗanda kake tare da su yanzu ko iyaye da kakanni idan iyaye da kakannin ba su kasance akan hanya ta daidai ba tsakaninka da su addu'ar kirki amma idan har sun kasa mu sun yi kuskure a wani abu to ba za ka bi su akan kuskure ba manzan Allah aka aiko maka ba iyaye da kakanni ba manzan Allah aka aiko maka ba malam wani ba shehu wani ba idan har ka bar manzan Allah ka bi wani ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to za a yi wannan nadamar za ka zo kana tsine masa kana roƙon Allah ya Allah ka tsine wa waɗannan shugabannin da suka ɗora mu akan wannan hanyar wadda ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga ashe kenan tun a duniya wajibi mutum ya wa kansa a faɗa ya tuno ran da zai mutu in fa mutum ya mutu maganarsa ta ƙare babu wannan zai ce yana son sa yana kaza da kaza duk mai son ka a duniya in dai har ka mutu maganarsa ta ƙare kwana nawa ake ana tuna mutum haɗɗan da ya haifi da amana har ɗan da ka haifa ana zuwa an kai ka kabari an binne an dawo an yi koke-koke an yi gaishe-gaishe an zauna zaman makoki an yi waye an yi wawa na ya zo an tuna maka kayi kuka sati ɗaya ka shiga harkokinka ka manta da shi mutumin kirki shine zai ci gaba da binsa da addu'o'i in ba haka ba shi kenan ina ka bar shi yana can yana fama da amsa tambayoyi wanda kowa sai an masa haka wannan abun ya zama shi ya fi damunka akan wani mutum da ka sani a nan duniya ballantana wani ma ba mahaifinka ba ne wani kawai a unguwa kuka haɗu kana tsoron ka bi gaskiya saboda shi ka kiyaye wannan abu duk abin da ya bayyana shi ne gaskiya ka je ka bi shi ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka damu da wani babu wani dan adam da zai ma wani abu a duniyar nan ƙarshen abin da za a yi maka shine a kashe ka in kiyayya ta yi tsawo ta yi nisa ko baka bane wani ya ce ka saba ma abin da aka sani a raba ka da rayuwa in ba a kai ga haka ba dama me zagi ne tsangoma ce nuna ne zunde ne wannan kuma me yake a jikin mutum ka tuna ran da zaka tsaya gaban ubangiji karka bari kai wannan nadama din Allah madauki tsare mu abinda mutum zai faɗa kenan wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana faɗa mana cewa ukhshurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون احشروا الذين ظلموا كتار وأن سكي ذالنش كهدسوا وأزواجه da ire-irensu abin da ake nufi kenan ba da matansu ba karka je ka fassara mata nan mata su shiga uku ana nufin wa azwajahum da ire-irensu wa ashiya'ahum wa amsalahum yawwa makamantansu waɗanda suke iri ɗaya ga shi nan zai fassara mana wa ma kanu ya'budun da abin da suka kasance suna bautawa la'ala wani wani wasu malamai suna cewa a iya cewa da matan nasu idan sun zama ba akan hanya ba yawwa da su da matan nasu in sun zama sun bautawa wani wanda ba Allah ba to da su da matan haka za a hada su in an ɗauki abin an ba shi ma'ana ta literal ma'ana yau amma asali kuma ko da ma literally din wannan maganar azwaj yana zuwa da ma'anar dangi dangi sunfi sunfi aji aji kala kala wa kuntum azwajan salasa kaga nan ba a nufin mata kun kasance dangi dangi dangi uku yawwa wa ashabul yamin ko wa ashabul shimal kuma as-sabiquna as-sabiqun kun ga wannan ai dangi dangi uku ne da haka nan ana nufin dangi yawa da su da ire-irensu wa ma kanu ya'budun da abin da suka kasance suna bautawa min dunillahi wanda ba Allah ba fahduhum ku ja su nan fahduhum shiryarwa nuni ake nufi ku ja su suquhum ila siratil jahim zuwa hanyar wato wutar jahannama waqifuhum ku tsaye da su innahum mas'ulun za a tambaye su su abin tambaya ne kowa za a tambaye shi me yasa ka buwa ne ga su gawa nan gawa ne in wani mala'ika ka bautawa haka za a yi masa shi sai mun sha faɗar wannan cewa duk mutumin fa da ka jefa shi cikin irin wannan duk da dai Allah madauki zai ware waɗanda aka bauta musu ba da sanin su ba ba kuma da sun yi kira ba to su ba za a yi musu wannan abun ba Allah madauki zai ware su daban amma duk wanda aka bauta masa yana yarda ko kuma ba mai hankali bane to haka za a tara su me yasa wane kai ka buwa ne sai ce wallahi kullum makarun laili wan nahar makircin dare da rana kullum sun samu a gaba ba sa bari mu rabu da su sun kanenaye mu duk motsin mu sai sun ce ku biyo wannan hanya daga sun ga zaka kaude za a raba ka da matarka a kwace matar a kwace jari a ce sai ka tsaya ka bi wannan hanyar ana yin wannan ko ba a yi to duk wannan abin sai an banka shi ran kiyama kar ka bari ka shiga wannan yanayi Allah madauki ba zai ma mutum uzuri akan cewa wani ne ya kane ne shi ba in dai har kai ka balaga la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta zo maka ka san ma'anar ta ga qur'ani sai ka saki wannan ka je ka bi wani to baka da hujja Allah tsare mu waqifuhum innakum mas'ulun ma lakum la tanasarun me ya zame ku ba ku taimakon juna to ma'ana لا تتناصرون أي لا ينصر بعضكم بعضا me yasa sashen ku ba taimakon sashe a duniya kun kane ne kun makale kun hana kowa shigo duk wanda baya tare da ku ba abin da ke tsakanin ku da shi sai gaba kuna taimakon juna akan ku cuci wanda baya tare da ku to a yau ku taimaki junan ku mu gani haka Allah zai ce musu babu taimako me za su yi a tsakanin su tsinuwa ce wannan ya tsine wannan wannan ya tsine wannan ai ku kuka halakar da musa wallahi ba ruwanmu malam wane ne shi ya zo ya ce ku yi kuma kuka bi shi shi kuma shaidan yana gefe yana dariya shi ya zuga wancan din shi ya zuga wancan shi ya zuga wancan haka duk mutumin da ba so ya shiga irin wannan halin ya yan uwa wa'azin da ya isa ya isa kuma cikin zuciya insha Allah cewa mutum ya ji tsoron Allah ya tuna ranar da Allah madauki zai zaunar da shi ya tambaye shi irin wannan tambayar waqifuhum innahum mas'ulun wallahi sai an tambayi mutum Allah taimake mu qala umaru ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an umar dan khattab yana cewa azwajahum ay ashbahahum da makamantansu wa nudara'ahum sune dai wanda suka kama da su a wajen manhaji wajen tunani wajen aqidu duk hanyar da suke bi iri ɗaya ce to haka za a tara su haka za a wawware ina yan kaza ku zo ku zama nan gefen waɗanda suka bauta wa wane ina ‘yan shehu wane ku zo nan ‘yan waliyi wane da kuka bar Allah kuka bar manzo Allah suna kuka koma gun wane haka za a ware su daban ina ‘yan karta ina mazinata ina ‘yan luwatsi ina ‘yan tata ina azzalumai duka kowanne sunfi kowanne dangi na laifi haka za a ware su sai a ce ku taimaki juna da za ku iya fidda kanku daga azaba duk mutumin da ya bi wata hanyar da ba ta Allah ba ba ta manzo Allah sun haka za a yi masa duk wanda ya bi hanyar sako ana taimakon juna a duniya dan a saba wa Allah haka za a haɗu a yi wani abin wato in mutum ya ji shi akwai abin ta kai shi wani labari ne na amma na fasa faɗa ba shi da daɗin ji wani hali ne mummunan al'umma mu ta kai har a ce masu irin laifuffuka ɗin nan wai har sun yi ƙungiya har suna haɗuwa a ce a zo a haɗu yau za a yi kaza ai yanzu ana nan ana yaɗawa haka a kowa suna da grup ɗinsu tunda yanzu an samu damar da mutum yana zaune a ɗaki zai magana da wanda yake wata duniyar daban yan ƙungiyar luwaɗi su haɗu su ce yau ga abu kaza za a haɗu za a yi kaza su faɗi wannan laifin yau za a yi abu kaza an kai ga wannan yanayin fa Allah ya sauke labarin ba sai an faɗe shi ba ba shi da daɗin ji to wannan irin abun Allah madaukaki baya barin sa har kawai ya wuce dan haka a ji tsoro a koma ga Allah wa qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa wa idhan nufusu zuwijat wanda shi ma na ƙara nuna mana ma'anan zauj shine irin ko alqiran shine wa idhan nufusu zuwijat idan rayuka daban-daban aka haɗa su da ire-irensu mana idan rai ne na mutum bayan ya mutu ya rabu da ran to ran kiyama a maida shi da ransa su haɗu idan kuma haka dangi-dangi ne da masu ƙungiya ƙungiya jama'a jama'a akan laifuffuka su ma za a haɗa su wuri guda faƙurina kullu shaklin ila shaklihi don haka za a gwama kowanne yanayi kowanne tsari kowanne mutum kowace tafiya zuwa ga tafiyar da ta dace da ita wa ju'ila ma'ahu qarinan ko na wa ja'ala ma'ahu qarinan na wa ju'ila huwa ma'ahu qarinan wa zawjan sai a sanya wannan din tare da wannan duka su zama qarin kuma su zama zawja ma'ana abokan gwamawa albir ko na albarru ma albarri mutumin kirki tare da mutumin kirki wal fajiru ma al fajiri mutumin banza haka za a hada shi tare da mutumin banza an fahimci wannan zancen wal maqsudu to shine malam ibnu qayyim sai dawo kan cewa abin nufi dai da wannan bayani anna man ahabba shay'an si wallahi ta'ala shine cewa duk mutumin da ya so wani abu ba Allah ba faddararu hasilu lahu to cuta tana nan sai ta samu a gare shi bi mahbubihi da wannan ma'ana bi sababi mahbubihi ma'ana saboda wannan abin da yake so din ta hanyarsa sai ya samu cuta in wujida wa in fuqida in an samu abin so din cutar tana nan in an rasa abin so din cutar tana nan in dai har ba dan Allah ba kuma ba Allah ba kake son wani to sai an samu wannan kun gashi nan zai bayyana mana me yake nufi fa innahu in faqadahu domin shi mai son wani in ya rasa wannan wani uzziba bi fawatihi to an azabtar da shi da rashin sa kufcewar da ya maka to ya zama abin da za a yi ta kuka akan wane ya mutu an rabu da shi an rabu da saboda son da ake masa ko ana burburwa ana faduwa ƙasa ana tashi ana bakin ciki wannan azaba ce ko ba azaba ba ce saboda damuwar wane ya mutu an rabu da shi kai kuma kana son sa wa ta'allama ala qadri ta'alluqi qalbihi bihi sannan kuma zai ji raɗaɗi gwargwadon ratayuwar zuciyarsa da shi wancan abin so ɗin za ka ga irin damuwar da kai da mutum irin shakuwar da kuke da ita tsakaninku irin gwargwadon haka to gwargwadon irin wahalar da zaka sha da raɗaɗin da zaka sha zaka ga ma har idan aka tashi yin ta'aziyya ana lura da wa suka fi shakuwa ba a bari sai an je an masa saboda ya fi jin raɗaɗin mutuwar wanda ya mutu wannan al'adance dai haka abin yake to haka abin yake ko mummunan abu ne kake so haka zaka gani cewa damuwarka tana digiri ɗinta ita ce gwargwadon irin soyayyar da kake da shi da ita da irin shako da take tsakaninku wa in wajadahu in kuma ta bangaren samu ne in ya samu abin da yake so din wannan fa kame da abin gaba ɗaya ba kawai iya mazantan abokai kawai ba da abokin da dukiya da mulki da duk wasu abubuwa dai da ake waɗanda ba daidai ba in wajadahu kana ma yahsulu lahu min al-alami qabla husulihi wa min an-nakadi fi hali husulihi wa min al-hasrati alayhi ba'da fawatihi adhafu adhafi ma fi husulihi lahu min al-ladzati mana ninkin ba ninkin abin da ke samuwa idan ka same shi na daɗi ma'ana abin da zaka samu na wannan to irinsa ne na bala'i ma'ana abin da zaka samu min al-alami na raɗaɗi ƙabla husulihi kafin ka same shi akwai radadi ko ba radadi kafin ka samu abu kana ta neman sa kana hankoro da haƙilan ka same shi ai wahala ce ita kanta wannan ɗaya kenan sannan wa minan nakadi akwai kuma wahala fi hali husulihi a lokacin da aka same shi daga lokacin da ka same shi kuma zaka yi ta kokarin kiyaye shi gadin sa kawwame shi kada wani ya zo kusa wannan ita ma mece ce azaba ce ina jin kamar mun wannan zancen irin sa da ya gabata yau ma'ana duk abin da kake so din nan kafin ka same shi ka sha wahala in ka same shi akwai wata wahala in ya kare akwai wata wahala kai gaskiya duk abin da ba Allah ba kake son sa to lahi azaba ce haka abin yake ko menene kake son sa ba Allah ba to haka yanayin yake an dai an abin duniya ne ko mutumin duniya ne kafin ka samu dama ya soka wahala bayan ya soka kana bauta masa ya mutu kana bakin ciki ta wani abu da rashin daɗi yake in ku Allah ne kullum zuciyarka daɗi kafin ka samu haɗuwa da Allah ta hanyar ibada ne ita kanta daɗi kana haɗuwa da Allah yana son ka kuna shiri daɗi rayuwarka ka mutu ka tafi gare shi kuma shauƙi kake ka haɗu da shi kai ne mai mutuwa shi baya mutuwa Allah maɗauki ba mu san Allah ya gina shi a cikin zukatanmu wanda gane wannan wurin insha Allah yawwa shine ma'ana wa in wajadahu kana ma yahsulu lahu min al-alam abinda zai samu na radadi qabla husulihi wa min an-nakadi fi hali husulihi wa min al-hasrati da kuma nadamar da zai samu alaihi ba'da fawatihi bayan rabuwa da shi zai zama adhafu adhafi ma fi husulihi min al-ladhati ya fi ninkin ba ninkin irin dadin da ka ji lokacin da kuna tare da shi kun gane wannan ko sai da misali shi ma an fahimta to shi kenan ma'ana irin dadin da ka ji da wannan abin da kake so yanzu ku ɗauka mu ba da misalin dukiya ta fi sauƙin misali ko kana neman kuɗi kana neman dukiya akwai wahala ko ba wahala ka sha wahala to Allah ya hore ka samu sai me sai jin daɗi to akwai wannan jin daɗin ai tare da jin daɗin kuma akwai wata wahala ita ce ta kiyaye dukiyar da gadinta to sai dukiya ta zo ta ƙare an shiga azaba ko ba a shiga azaba ba kun ga farko azaba tsakiyar ma duk da akwai daɗi to ba a rabu da azaba ba ƙarshe kuma in an rabu da dukiyar azaba ce to kaga ninkin ba ninkin ɗan wannan daɗin da kake samu na tsakiya ninkin ba ninkin sa na azaba da raɗaɗi shi za ka samu a farkon da tsakiyar da kuma ƙarshen shi ne za a fahimci abin sha to haka yake to shine nan sai kawo wannan baitoci yana cewa fama fil ardi ashqa min muhibbin wa in wajada al hawa hulwa al mazaqi a duniya babu mutumin da yafi tabewa da hasara a koda ya samu abin da zuciyarsa take so a matsayin mai daɗin ɗanɗano mai zaƙin ɗanɗano ka yi wahala ka yi wahala ka samu abin da kake so ka ji daɗinsa to a duniya dai babu mutum mai wahala mai taɓewa irin wannan ɗin don mene tarahu a kun gane wurin yanzu tarahu za ka gan shi bakiyan fi kulli hali mai kuka ne a kowane hali makhafata furqatin aw lishtiyaqi dan tsoron rabuwa da abin da yake so ko kuma saboda tsananin shauƙi shi kansa shauƙin ana kuka a kansa fayabki inna au zai kuka idan sun yi nisa su wannan abubuwan da yake so shine inna au shauqan ilaihim dan tsananin shauki zuwa ga waɗancan abubuwan da yake so ko wanda yake so wa yabki zai kuma yi kuka inda nau in sun kuso sun kusanto ma'ana in ana kusa an haɗu to shi ma dai kukan yana nan dan me hadar alfira idan tsoron kada abin ya tafi kun gane abin don tsoron rabuwa sai tashin hankali fataskunu ainuhu sai idansa ya zafi saboda kuka inda talaqi yayin haduwa wa taskunu ainuhu inda alfiraqi hakanan kuma idansa zai zafi saboda kuka yayin rabuwa a kowane hali dai menene kukan ne kuka da kuma kuka da damuwa da bakin ciki saboda wannan abun ba Allah bane wannan abun ba a hanyar Allah yake ba to duk abin da kake so ba a hanyar Allah ba haka za ku ƙare da shi ka ɗauko ko me fa karka fid da shi da mutum da ba mutum ba da dukiya da mulki da menene haka za ka yi amma lokacin da mutum yake so in aka yi masa wannan wa'azin baya sauraro galibi haka ko lokacin da kake nema in mulki ne in kuɗi ne in menene a ce to wannan abu mai ce eh wannan wa'azin eh haka ne shi ya ce bari dai mu dai mu samu din to in ya samu kuma ka kalle shi ba shi da natsuwa har yanzu ba shi da jin daɗi sai Allah ya jarrabe shi kuma sai ya kwace sai ku tashin hankali ya karu shi yasa kullum irin abin da makaranta a baya din nan kai kokari ka sa shi a zuciya dangane da abin da ya shafi duniya duniya ta zama a tafin hannunka take ko ta ko ta zo maka ka same ta sa ta a tafin hannu kar ka bari ta shiga zuciya in ta shiga zuciya ita ce azaba amma ta zama a hannu tana nan kai amfani iska ta zo ta hure ta ta faɗi ka haƙura dama ba ta cikin zuciyarka Allah kyauta wa hadha amrun ma'lumun bil istiqra'i wal i'tibari wat tajaribi wannan abu sananne ne ta hanyar tatabbu'i da bibiyar halaye da kuma lura da kuma yau da kullum mutum yana ganin wannan abun sananne ne kowa a cikin kunan da za a bashi dama ya tashi ya yi yan latta ya dan faɗa kare kawo mana misalai akan wannan kowa na da abin da zai kawo ko ba haka bane yau to ya isa sai ce wali haza qala annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi fil hadith alladhi rawahu at-tirmidhi wa ghayruhu hadithin da tirmidhi da wasu da wasunsa ma'ana wasu wanda ba shi ba suka ruwaito ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha duniya la'ananniya ce ba abin kirki ba ce mal'unun ma fiha abin da ke cikin ta ma tsinanne ne la'ananne ne illa zikrallahi sai ambatan Allah wa ma walahu da abin da Allah ya jibinta nan fasara biyu da malamai suka bayar walahu dinnan ahabbahu ai wa ma walahu Allah wa ma ahabbahu Allah wa ma radiyahu wa rtabahu shi ake nufi wasu malamai suna cewa wa ma walahu wa ma tabi'ahu da abin da ya bi shi ya bi me ya bi zikirin Allah yawa kuma duk wannan wancan din ya shiga ciki amma dai ma'anar da malam ibnu qayyim ya dauka ita ce waccan ta farko da na ambata mana ma ahabbahu Allah shi ma'ana ma walahu duniyan nan la'ananniya ce da abin da ke cikin ta ma la'ananni ne sai ambatan Allah da kuma abin da Allah yake so ma'ana kaga duk ibada Allah yana santa duk aikin alheri Allah yana so ashe kenan duk abin da kake na alheri yana da alaka da zikirin Allah kuma Allah ma'aiki yana sansa to shi kadai ne ba la'anan ne ba amma ita duniyar ba abin bi bace ba abin so bace kuma la'ananniya ce fa zikirullahi abin abin da ake nufi da zikirullahi din malamin ibn qayyim yace jami'u anwa'i ta'ati shine dukkan nau'in da'ar Allah shi ake nufi da zikirullahi karka ce iya abin da ake nufi zikirin Allah ma'ana an bato na subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da sauransu ba iya wannan ba a'a duk ibadar Allah ita ce zikirin anan haka duk duniya la'ananniya ce sai bautar Allah shikenan abin da ake nufi fa kullu man kana fi ta'atihi fa huwa zakiruhu duk mutumin da yake cikin da'ar Allah to ambaton Allah yake wa in lam yataharrak lisanuhu bizikri ko da bakinsa bai motsa ba da ambaton Allah to a cikin ibada yake in dai a cikin bautar Allah yake to cikin zikiri yake wa kullu man wala Allah kun gani duk abin da Allah ya dubince shi ya so shi faqad ahabbahu wa qarab wa qarrabahu to Allah ya so shi kuma ya kusantar da shi falla'natu la tanalu dhalika biwajhin to tsinuwa ba za ta riski wannan abun ba ta kowace irin fuska wahiya na'ilatun kullama adahu amma za ta riski za ta samu duk abin da ba wannan ba ma'ana ka rike nan ashe ka yi kokari ka sa bautar Allah ta zama ita ce rayuwarka awwalan wa akhir baka da wani tunani banda Allah yarda da kai neman yardar Allah a komai shine cin nasara duk abin da ba neman yarda Allah ne a cikin sa baka kyale shi wahala zaka sha azaba kuma zaka sha wannan wajihi ya kare kenan ko yawwa ma'ana abin da yake bayyana cewa dole dan adam ya cutu ya samu barar idan har ya bi abin da ba Allah ba subhanahu wata'ala ya so abin da ba Allah ba Allah sa kun gane wannan fuska din alwajhu sabi'u har yanzu dai a wannan babi na shida fuska ta bakwai wajen bayanin cewa duk zuciyar da ta riƙe wani wanda ba Allah ba to ba ta da sa'ada ba ta da farin ciki ba ta da zaman lafiya ba ta da gyaruwa in mutum yana son ya samu gyaruwa a duniya da kuma lahira to ya so Allah maɗaukaki ya bauta wa Allah أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد دوغران باوا akan abin halitta nan bai ce iya wani bawa ɗan uwansa ba in dai bawa ya dogara akan wani ba Allah ba tunda yace ala makhluqin duk wani makhluqi in ka dogara da shi wa tawakkulahu alaihi da dogaransa akai ya zama ka jingina lamarin ka zuwa gare shi akun san dai ma'anar tawakkali yawwa a shar'ance me tawakkali dogaro ga Allah malamai suna cewa in za ka yi ta'arifin tawakkali sai ka ƙara dogaro ga Allah shine kamilu li'timadi ala Allah ma al-akhdh bil asbab yawwa dole sai ka hada da al-akhdh bil asbab yau domin tarkul asbabi wani abu ne daban mun dai sha magana akan wani ba sai mun mananata ba dogaronka da fawwala lamarinka zuwa ga wani makhluqi yujibu lahu ad-darar yana wajabta maka ma'ana na sabbaba maka ad-darar cuta min jihatihi ta bangaren shi wannan abu huwa ma'ana bangaren shi ainihin abin da ka rika din kake dogaro gare shi ba Allah ba sai ka samu cuta daga bangaren sa wala budda wannan ba makawa ko a duniya ko a lahira ku gane wannan zancen shi ma duk mutumin da ko duk abin da ka ɗauki cewa shi ne komai naka shi zai ma komai shi ka dogara gare shi to ko ba daɗe ko ba jima a wannan duniyar ko a lahira sai ya cutar da kai kun yarda da wannan ko ku yarda ba ko ba ku gane zancen ba ne yawwa duk abin da ba Allah ba in dai ka dogara gare shi to sai ka samu cuta sai ta zo maka ta wata rana sai ya cuce ka ko da ba da niyya ba amma cuta dai za ta zo maka ta ɓangarensa shine abin da ake nufi eh sai sai wala budda wannan abun ba makawa aksu ma ammalahu minhu kishiyar abin da yake fata ya samu a wurinsa shi ko Allah kun ga ba haka bane shi kana dogaro ga shi kana samun nasara kana samun jin daɗi babu ranar da zaka yi nadamar alaka da Allah ko akwai babu a kullum cikin murna kake in dai kana alaka da Allah shiri kake da Allah amma in wani ne to sai kayi bakin ciki wata rana sai ya bata maka rai sai disappointing ɗinka duk yadda kake sa ran cewa kuna tare daidai wata ran sai ya bata maka akwai wasu bayan Allah ma a tsarinsu a rayuwa su in kana tare da su a cikin jama'a zai dizga ka da niyya dan kawai nuna maka kai ba komai bane in kuna koye kuma da kai da shi ya nuna ai kai kai ya yarda da kai komai kai ne shi amma a duniya shi baya son kowa a ce yana kusa da shi ya kai matsayi kusa da nasa zaka sai ya yi masa wani abu da zai nuna kaskanci a gare shi haka dan adam yake to a gun ɗan adam ake samun wannan gun Allah ba haka bane kullum kofar Allah a buɗe take ka shigo ka shigo tattalinka ake rarrashinka ake rahama za a yi maka babu azaba kuma ba gori shi ko ɗan adam yayi maka yayi ma gori ko gorin gorin nan ai cuta ce ita kanta hmm? sai ya maka abota ran a gaban mutane da Allah karka zo mun inda wannan irin sai ba ne maka ba mun gama fa a gidana baka sai ka ji kamar ka nutse ana yi mana ko ba a yi to don me za ka kai kanka ga ɗan adam ka zama ka dogara ga Allah kar ka bari ɗan adam ya kaskanta ka ka koma ga Allah shine za ka samu wannan sai sai falabudda an yukhzala min aljihati allati qaddara an yunsara minha ya sake fito da abu yace ba makawa duk mutumin da ya sa ran akwai wani bangare da ta nan zai samu nasara to tilas sai an tabar da shi sai an rabu da shi an ƙi taimakonsa wata rana amma in ka sa ran daga Allah za ka samu to Allah sai ya sa wancan ɗin sai ya zo maka ko ya ƙi ko ya so an yi wannan magana a baya dangane da duniya ko cewa duniya ita haka take talibatun wa matluba man talabaha me za ta yi masa rafadathu wa man rafadaha me za ta yi masa talabathu in ka rabu da ita za ta biyo ka to haka dan adam yake in ka nuna kana tsaye da kanka za ka ga an baka kima in ko ka kaskantar da kanka gun dan adam yau ka je ka roƙa gobe ka je ka roƙa to ka haɗu da wulaƙanci in ko baka taɓa zuwa wurinsa ba wala har tsoron ka yake wani wai me ya taka ne shi yasa zaka ji wasu manya suna wai me yasa wani baya zuwa gaisuwa ko ba haka bane ba ba ma ganin sa an fi so a zo a ganshi ya zo ya kawo matsalolinsa an ji labari haka ake ko ba haka ake ba amma in ka tsaya da kanka ka nema a wurin Allah Allah ya rufa ma asiri wala sai ka ji daɗi za ka samu kwanciyar hankali babu mai maka gori ba mai ci ma mutunci babu mai ce ma ni ne ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza a hanyarka haka wallahi wallahi ba abin da ke da daɗi a rayuwar ɗan adam irin ya ce- ya zama cewa Allah ne kawai a zuciyarsa babu dan gata irin mai san Allah kuma wanda Allah yake so fala budda an yukhzala min aljihati allati qaddara an yusara minha wa yudhamma kuma a- a zarge shi min haythu qaddara an yuhmada duk a inda kake sa ran za a yaba maka to sai an zarge ka wata ran a wannan wuri in dai har neman yardar mutane da neman godiyar mutane da neman yabon mutane shine a gabanka to waɗanda kake nema su yaba maka daga nan ɗin wata rana su ne masu zarginka da haka ka koma ka nemi yabo a gun Allah sai Allah ya buɗe bakin kowa da mai son ka da mai ƙin ka sai ya buɗe baki ya yabe ka saboda me Allah yana son ka duk waɗannan dai darussan rayuwa ne kowa ya san su wa hadha aidan kama annahu thabitun bil qur'ani was sunnati wannan ma kamar da yadda yake cewa a ya tabbata qur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ma'lumun bil istiqra'i wat tajarib shi ma sanannen abu ne ta hanyar a, tatabbu'i in ka bibiyi rayuwar mutane kuma da gogayya ta yau da kullum ita ma za ta nuna maka kuma yana ambata kowa yana da wani experience a irin wannan harkar kuma ah, in ka bibiyi halin mutane duk zaka sani karance karancen ka da zaka yi ko da ba a littafin addini ba zaka samu irin waɗannan abubuwa wani ya sha wahala a rayuwa dogaransa da Allah madaukaki ya taimaka masa bai samu lakanci gun mutane ba kuma ya samu cin nasarar abin da yake so bal zaka ga mafi yawan mutane waɗanda suka ci nasara irin nasarar da ake cewa nasara a duniyance those people who are said to be successful kamar yadda bature ke cewa a yanzu mutane da a ce ai wani is successful ya ci nasara ya samu abin da yake so in a ilimi ne ya kai professor ko shi ne dama karkan shi a karkashin abin ya farfashe idan kuma a kuɗi ne ya kai kimmar komai ya riga ya mallaka suna cewa galibin masu wannan mutane ne da zaka gansu gan su ba 'yan gata ba ne kun yarda da wannan galibinsu ba 'yan gata ba ne galibinsu wahala suka sha a rayuwa yawa sun sha wahala sun yi kaza sun yi kaza sun haɗu da wulaƙanci iri-iri amma a ƙarshe Allah maɗauki ya ba su abin da suke so a nan duniya wannan duniyar ita kaɗai ta isa ta baka wannan darasin cewa ka dogara ga Allah ka nema ta hanyar da ake nema kar ka kaskanta kanka in sha Allahu ta'ala yadda Allah ya ba wa ƙaruna sai iya baka ko ba zai yi ba don haka baka buƙatar ƙasƙantar da kai baka buƙatar wulaƙantuwa je ka nema abin da kake tsammanin wulaƙanci ne in dai neman halal ɗinka ne to ba wulaƙanci ba ne je ka nemi halal ɗinka a bara ake samun wulaƙanci a roƙo ake samun wulaƙanci amma a neman halal na'am kila wani mai gidanka wani yaro ma karami da ka fishi zai ce zai ma tsawa da me muddin neman halal ne ba wani abu ba wannan ba komai za ka zo wata ran kai masa irin wannan tsawa ka dogara ga Allah ka ci gaba da nema ka gani Allah baya tabar da bawansa Allah bai wasu mutane ya ware ya ce waɗannan su kaɗai nake so da duniya ba ba ai wannan abun ba duniyar mun karanta a baya ba ta kai kimar da Allah zai rowata ba zaka ba falala ba ce samun duniya samun duniya ibtila'i ne da jarabawa an jarraba ka ne a ga za ka yi amfani da ita ko ba za ka yi ba to shi ne yake cewa kamar da wannan abu ya tabbata a qur'ani da sunna haka yake kuma a cikin gogayya da rayuwa qala ta'ala Allah madauki yana cewa wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza ku zauna ku wattakhadhu min dunillahi sun riki alihatan abubuwan bauta min dunillahi ba Allah ba dan me li yakunu lahum izza dan su waɗancan abubuwan bautan su zama mataimaka a gare su masu ba su buwaya dan su samu buwaya da ɗaukaka kalla a'a tamarin ba haka yake ba sayakfuruna bi ibadatihim sai sun kafirce da bautawar da suka yi musu su ki wa yakununa alaihim didda kuma su zama kishiyoyi a kansu wannan abin sai ya faru wannan wani abu ne da Allah ya faɗe shi a kowane yanayi kake to an sa maka shi ya ka'u fil mustaqbal an gane idan yanzu ya auku to zai zo ya faru ga mutum a nan duniya haka kuma zai faru a lahira ko a lahira ko a duniya sai an samu abu ran da ka gane gaskiya to za a yi wancan saɓani a nan duniya in mutum ka rike shi kana bauta masa ka ne masa irin waɗannan abu to ran da ka gane me zai faru ai na ce an ai raba gari ake tun aka raba gari kuma me za a yi za a kafirce wa juna za a tsine wa juna a ce ai za ka gani eh in dai a nan ne to baka isa ka motsa ba haka za a riga gaya mutum in kuma a lahira ce to a gaban ubangiji za a yi wannan saboda an ga azaba wannan sai ba ruwana ai kai ne a'a ba kai bane wane ne wane ne haka za a koma in dai har ka riƙe wani wani ba Allah ba da irin wannan sura to haka zai zama wa qala ta'ala Allah madauki har yanzu ya ce wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun sun riƙe wasu abubuwan bauta wanda ba Allah ba dan wai ko a taimaka musu la yastati'una nasrahum su waɗanda aka riƙa wanda ba Allah din ba ba su da ikon su taimaka musu ko wahum lahum jundun muqdaru kuma su rindina ce wadda aka tara ta a halarce Allah madauki zai taro su ga su rindina ba abin da za su iya sun taru da karfin su amma ba za su iya ma komai ba saboda me in abin da zai sa ka samu taimako ko ka ki samun taimako shine alaka da Allah in kana tare da Allah to su din ba za su iya ma komai ba na cutarwa in baka tare da Allah su din duk girman su duk yawan su ba za su iya tsare ka daga azabar Allah ba ashe komai da komai na gun Allah kun fahimci wannan darasin yawwa in kana tare da Allah duk rundunar su ba za su iya taba ka ba in kuma baka tare da Allah kana tare da su to in Allah ya zo kama ka duk karfin rundunar su ba za su iya tsare ka ba kaga ashe babu babu babu nasara a ciki zaka in kana son ka ci nasara me zaka yi ka rabu da su kai watsi da su ka koma ga Allah subhanahu wataala ai yagbabuna lahum wa yuharibun ma'ana za su taru dan su fushi domin ka kuma za su yaƙi domin su kama yaghdabu al-jundu wa yuharibu an ashabi kama yadda rindina dai take fushi idan an zo an ziga ta an ce za a je a yaƙi kaza waɗannan mutane ba sa san mu a kaza da kaza da kaza kaga kowa an harzuka shi kuma za a shiri a je a yaƙi irin wannan haka za su harzuka dan su taimaka maka amma ba za su iya ba wa hum la yastati'una nasrahum al-halikwa ba za su iya taimaka musu ba bal Allah mulki ba mu labari ba su kansu ba sa iya taimakon kansu ko suna iya yanzu wanda ba zai iya taimakon kansa ba yaushe zai zo taimaka maka wallahi babu batan basira a duniya irin shirka sai idan mutum bai fahimci tauhidi ba kuma bai fahimci hakikanin shirka yadda technicalities ɗinta da cikinta yake ba hakikanin shirka in baka fahimce shi ba baka fahimci wannan daɗin da ke cikin tauhidi ba kuma hakikanin tauhidi in baka fahimce shi ba ba za ka fahimci ɗacin da ke cikin harkar shirka ba ko bukatar ka fahimce su baki ɗaya babu wani alheri ta ko ina dangane da mutum ya riƙi wani abu wanda ba Allah sharri ne ma'abu shirka ce ake ce ma ita ce sharrin da babu alheri a cikinta ita shirka sauran abubuwa ka iya samun sharri ne akwai kuma wani alheri nisbi amma shirka ba wani alheri a cikinta Allah tsare mu ina za mu tsaya sai ce bal hum ko kallun alaihim su nauyi ne ma kawai a kansu haka za su tsaya rikita ba wani abu za su iya musu wa qala ta'ala to ko dai nan za mu tsaya ya ce wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma jaa amru rabbik وما زادوهم غير تتبيب إن شاء الله سيمتاشي أكم ونن آية دي a darasinmu na gaba duk dai a cikin yakin abu guda ne na bayanin wannan hali na cewa duk mutumin da ya riƙe wani wanda ba Allah ba to lalle kuwa sai cuta ta zo masa ta bangaren wannan abin da ba Allah din ba kuma duk yadda yake so a taimake shi ba zai samu taimakon nan ba taimako daga Allah yake awwalan wa akhiran don haka i'tamid ala Allah ka dogara ga Allah kar ka waiwayi wani wannan kuma ba kira bane kare na mutane ba haka ake nufi ba ma'anarsa ita ce kada ka bari dai a wulakanta ka saboda ka je ka kai kanka gun wulakanci kuma ka dogara ga Allah subhanahu ta'ala ka so shi shi kadai ka bauta masa shi kadai ko duk duniya ba ta so in duk duniya ba ta san abin da kake yi in dai gaskiya ne to ka tsaya a kansa kar ka damu da tsangwama da suna da kiraye kiraye da dukkan abin da za a ambata ran da za ka mutu ko ran da waɗanda suke tsangwama ka za su mutu za ka zama kai kadai za ka ji wannan a jikinka kuma ran da za koma gaban ubangiji subhanahu wataala a nan ne zance yake in kana tare da shi shine nasara baka tare da shi kowa ya tare da kai baka ci nasara ba Allah subhanahu wataala ya kimsa mana wannan fahimta ya sa mu gamsu da shi mu dogara da shi Allah subhanahu wataala kuma ya kara mana karfin tauhidi a zukatanmu ya kara mana tabbata bisa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauke biya kowa bukatunsa na alheri duk wanda ke cikin wata damuwa a cikin mu Allah madauki ya masa maganinta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik